لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك لمن ذكر الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسات الله wannan majalisi namu wadda ya ɗauki tsawon hutu majalisinmu na karatun littafin ahalari a nan masallacin burhan a garin azare a wannan rana ta alhamis ashirin da takwas ga watan rabiul akhir alif da ɗari hudu da talatin da takwas ya zo daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha bakwai muna karanta littafin ahalari wallafar marigayi al'allama الشيخ عبد الرحمن الأخبري المالكي رحمه الله تعالى idan ba na manta ba mun fara karatu a kan lokutan sallah haka ne sai dai mai yiwuwa ina ga mukaddima muka yi ko mun yi karatu a ciki wa duk ina muka gaya za mu tashi ina lokutan sallah malam ya ce faslun fil awqati fasalin da ya zo ya mana magana dangane da lokutan sallah in ba na manta ba mun yi mukaddima akan lokutan sallah mun yi magana akan lokacin sallah iri uku ne akwai lokaci muktari akwai lokaci na daruri akwai lokaci kuma na iftirari ma'ana lokaci na matsuwa lokacin muktari za mu karanta shi a karatu na kowace sallah hakan nan lokacin daruri shi ma za mu karanta shi a karatu na kowace sallah lokaci na iftirar kuma wannan lokacin malam mai ahari bai ambace shi ba wannan wuri kuma mun yi bayaninsa a wancan lokaci cewa shi ne lokacin da ake haɗa sallah guda biyu a cikin lokacin ɗaya daga cikinsu idan an haɗa salloli guda biyu a lokacin sallah ta farko to ana cewa wannan haɗawa jam'u takadi idan an haɗa salloli guda biyu a lokacin sallah ta biyu to ana cewa wannan haɗawa jam'u ta akhir muka ce kadai salloli guda hudu ne suke da wannan alaka sallar azhar da la'asar da kuma sallar magariba da isha muka ce sallar asuba ba ta da alaka da isha ba ta da alaka da asuba na makwabtakan lokaci ballantana a haɗa su wajen aiwatarwa a irin wannan tsari hakan nan sallar la'asar da sallar magariba nan ma ba su haɗuwa kamar yadda sallar asuba da sallar azhar kuma ba su haɗuwa amma sallar azhar da la'asar suna haɗuwa ga wanda ya shiga cikin matsi ko saboda halin tafiya ko saboda halin jinya ko kuma matsin lokaci wannan yana sa ya gabatar da sallar la'asar ya yi ta lokacin azhar ko ya jinkita a zahar ya yi ta a lokacin la'asar ko kuma magariba da isa ya mutu irin wannan tsari bayan an gida da ta farko an yi sallama sannan sai an yi ki a yi kama a kawo ta biyu ita ma a yi sallama matafi yana iya yi kuma kafaru raka'a biyu a zahar ya yi sallama ya yi kama ya raka a biyu da asar ya yi sallama mazaunin gida ma yana iya yi ko saboda jinya ko matsuwan lokaci kamar da muka buga misali a wancan lokacin kamar har masu mitin masu jarrabawa masu lacca da sauransu duk wannan uzuri ne wadda mutum zai iya haɗa sallolin guda biyu saboda gudun kar wannan uzuri ya tsallakar da sallar daga lokacinta na ainihi da ake bukata maimakon a ce sallah a kai ta bayan lokacinta to banda a yi ta a cikin lokacin yarwarta domin suna da suna da alaka na lokaci shi yasa alqur'ani ma ya haɗa lokutan suka zama guda uku saboda alaƙar lokaci da suke da shi guda biyu nan aqimi salata wa aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl wa aqimi salata tarafay an-nahari ka tsayar da sallah a gefannin wuni guda biyu bangarorin wuni guda biyu bangare na farko na wuni shine asuba bangare na biyu na wuni karkatar rana karkatar ranar nan shi ya kunshi a zahar da la'asar wa zulafan minan laili da kuma dare wannan kuma shi ya kunshi magariba da isha sai zama ayar gaba ɗaya ta takaita lokutan a wuri guda uku lokacin azuba da lokacin da ya hada a zahar da la'asar da lokacin da ya hada magariba da isha hakan nan kuma a faɗin Allah ta'ala a kini salata bi duluki shamsi ila zakakin laili wa qur'an al-fajr أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس أي زوالها كذلك تصلى لوكة وتو كركة الغانا إلى غسق الليل زوى دهن جري وقرآن الفجر سيدا من ما لوكة هو أكام بكا سيدا دلوك الشمس يا هذا أزحد العصر غسق الليل يا هذا مغربا العشاء قرآن الفجر شيكما يا واري صلى الله عليه وسلم ta haka wannan ba bakon abu ba ne alaƙar kallolin nan na lokuta idan dalili ya yi dalili wani ya gabatar da sallah ta azhar ya yi ta a lokacin sallah azhar ya yi ta a lokacin azhar to wannan ai ba bakon abu bane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da sallar azhar yayi ta lokacin azhar a filin arafa saboda uzurin addu'o'i da za a shiga hakan nan kuma idan mutum ya jinkirta sallar azhar zuwa lokacin la'asar ko magariba zuwa lokacin isha to wannan ma ba zai zama abin aibatawa ba idan akwai dalili kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta magariba zuwa lokacin isha ya yi su a muzdalifa wanda ake cewa jam'u ta'khir to wannan kenan dangane da karin bayani akan bayanan da muka yi kwanakin baya akan lokutan sallah za mu bi abin da malam yake dangane da waɗannan lokuta amma gabanin nan malam zai yi magana akan lokutan sallah guda biyu kamar da muka ambata al-muqtar wa daruri al-muqtari wa daruri zaɓaɓɓen lokacin sallah da kuma lokacin sallah na larure cikin hikimar ubangiji ta'ala ya sanya lokutan sallah wato a irin wannan nau'i daban-daban saboda sassautawa halittunsa akwai lokaci da yake zaɓaɓɓe shi ne ainihin lokacin sallah da aka sanya wa kowace sallah wannan shine zaɓaɓɓen lokaci mafi daraja mafi falala kuma shine lokacin da bayan Allah na kwarai suke aiwatar da sallah a cikin sa ba sa jinkiri shine lokacin da Allah ya fi so a aiwatar da sallah a cikin sa kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ayyul a'mali afdal waɗanne ayyuka ne suka bi suka fi falala a wajen Allah qala sai yake as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta don haka wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka mafi falala shine tsayar da sallah a lokacin ta zaɓaɓɓe wanda Allah ta'ala ya zaɓa shi kuma lokaci na laruri lokacin ya dan mata daga wannan lokacin zababbe shi kuma wani lokaci ne wadda ana alatin bawa ana alatin bawa ana nusar da shi to fa ka kusa ka shiga danja ka kusa ka shiga danja muktari da auki yanzu wannan lokacin da ake ta kai ba a tsammanin akwai wani wadda zai kawo sallah wannan lokaci face idan mai uzuri ne da larura larura da shari'a ta yadda da ita kamar bacci kamar mantuwa kamar hauka farfadiya suma jinin haila da ya uzurori ne waɗanda sun bijiro wa mutum a lokacin muhtari yana cikin wannan uzuri to sai kuma uzurin nasa sai ya kau lokacin muhtari ya wuce ana cikin laruri to shi a wannan lokacin ba mai laifi ba ne jinin haila idan ya ɗauke wa mace a lokacin laruri ko mahaukaci ya warke lokacin laruri ko yaro ya balaga lokacin laruri ko kuma mai barci ya farka lokacin laruri mai mantuwa ya tuna a lokacin laruri waɗannan kuzurori ne karfafu larurinsu ne ya kawo sallar da ta zo wannan lokaci an tanadi wannan lokaci ne domin irin su amma wadda shi kuma ba mai uzuri karɓar ba a shari'a yana gidan kallon kwallo ko kuma yana filin wasan bal ko yana sunuka ko kuma yana yana yana hira yana tadi da abokai har lokacin sallah ya wuce ko kuma sakaci kawai saboda yana aiki a ofis ba zai tashi ya yi sallah ba da dalili a wata wurin da kuma shi domin duk bayani a baya idan mutum akwai matuwa aiki ya masa yawa yana ganin cewa akwai matsi a cikin al'amarin da gwanda a kallolin guda biyu ya kasance wanda ya shiga cikin matuwa akan ya bar sallar da yi ta ba sai lokacin da ya ga dama sannan ya shirya sake yi ta wannan ba uzuri ba ne ba don haka idan mutum ya kasance ba shi da wani uzuri karɓar da shari'a sai ya bar sallar ta je ta wannan lokaci to a nan za a ce yana da zunubi yana da zunubi babba amma idan ya aikata ta a wannan lokaci ba ramuko ba lokacin laruri ba lokacin ramuko ba ne lokacin sallah ne shi ma sai dai idan mutum ba da uzuri ba ne ya kai sallarsa wannan lokacin to yana da zunubi sai ya tuba wa Allah amma sallar da ya yi ta sallah ce a daɗi ba sabwati ba wato ya yi ta akan lokacin ta ba ra muku ba shi jama'a an fahimta mala yake alwaqtul muhtar lil zuhur lokaci da babbe da sallar azhar min zawali shamsi ila akhir al-qamati tun daga karkatar rana zuwa karshen tsayi alkama shi ne tsayi tsawon abu tsawonka shi ne kamarka tsawon bishiya kamarta tsawon kofa kamarta tsawon gini kamarta a dukkan abin da ka tsayar da shi to tsawonsa daga samansa zuwa kasansa shi ake cewa kama to a lokacin da rana ta karkata daga tsakiya to daga wannan lokacin azahar ta shiga wannan shi ne asalin abin da aka game da shigan lokacin sallah ba karkatar rana ne take bin agogo ba agogo ne yake bin karkatar rana za a dinga la'akari da cewa rana yau ta karkata misalin karfe nawa ne jiya ta karkata misalin karfe nawa ne ka agogo zai dinga jin rana ne shi yasa za ka ga da wuraren da suke amfani da lokutan sallah na shari'a kuma suke haɗa lokutan sallan da agogo to za ka ga automatically agogon yana canzawa rana-rana wani lokaci bayan kwana ɗaya kaga ya canza wani lokaci bayan kwana biyu ko uku kaga ya canza saboda ana agogon yana bin karkatar rana ne in ta yi jinkirin karkata yau to agogon zai wuce lokacin jiya kenan in kuma ta yi gaggawar karkata yau to agogon zai zama baya da lokacin jiya kenan to haka ne musamman idan ka je masallacin haramin makka da madina suna da agogannin da dama sun riga da sun seta su da tafiyar rana ta haka waɗannan agogon automatically suna da suna canzawa ne da tafiyar rana idan ka shiga masallatai yanda ka dinga ganin agogonnin a sama amma da wasannin agogonnin ba ana ba ana ba ba amfanin su kadai kine su gaya maka yanzu karfe kaza bane idan ka duba jikin su zaka ga wani jan rubutu wannan jan rubutun yana gaya maka lokacin sallar da ne zuwa ne nan gaba lokacin sallah ne zuwa nan gaba yanzu misali an yi magariba to za ka ga ya nuna maka isha saboda magariba ta wuce isa sai ya gwada maka karfe kaza da minti kaza to ya auna maka ne shigar isa da yau bisa la'akari da hukuncin shari'a na matsayin rana shi sa inda za ka duba lokacin da ya gaya maka kuma ka saurari kiran sallah za ka ga lokacin yana nisa za ka duba an kira sallah a masallacin kowace gari za ka iya samun mintunan sun da ko sun rabu to amma asali abin da ake ginawa a kansa shine dai wannan lokacin da shari'a ta fara faɗa lokacin azhar zawalu shamsi nan ce zawalu shamsi shine karkatar rana daga tsakiyar sama idan rana ta hudo daga mahudarta tashi take tana sama idan tana tana sama har sai ta je tsakiya idan ta je tsakiya a daidai wannan lokaci inuwa za ta kasance a jikin kowane abu amma idan a daidai wannan yanayi babu wata inuwa da ake ce mata zillun zawal zillun zawal akwai wata inuwa da ake ce mata zillun zawal wata inuwa ce wacce akan samu wani yanayi a shekara wanda zai ɗauki kamar wata biyu zuwa uku wanda wannan yanayi ko da rana tana tsakiya to za a samu inuwa a karkace ko da tana tsakiya to idan idan har wannan a wannan yanayi ake to ba za a yi la'akari da wannan gotawar inuwar ba wannan ana ta mata zillul zawal inuwa ce wacce dama tun kafin zawali tana nan don haka in an tashi lissafin inuwar zawali ban da ita wannan masana harkar lokutan sallah su sun suna iya sanin waɗannan abubuwa almuhim a babban abin da ake bukata a nan shine sanin cewa sai rana ta karkata sannan a ta shiga idan kuma rana ta karkata ko da ku agogo ya nuna karfe nawa ne a lokacin a zahar ta yi ko karfe sha ɗaya ya nuna ko sha ɗaya da rabi ko sha biyu ya nuna ko sha biyu da rabi ko karfe ɗaya ya nuna ko karfe ko ya ma ya nuna idan dai rana ta karkata azhar ta yi haka mutane yana da kyau su kwantar da hankalinsu su daina la'akari da agogo ko la'akari da waɗansu mutane wajen yin hukunci a lokacin sallah domin za ka ga wani ahalin sunna ne yake da'awa amma idan an ce masa ya kai sallar azhar zuwa karfe biyu saboda tsananin zafin rana anai salama yana cewa idan zafi ya yi tsanani ku sanya ya sallah saboda zafin rana yana daga numfashi wani tsananin zafi yana daga numfashi ta hannama إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم to sanya ya kalla a zahar yana nufin ko da rana ta yi zawali to a ɗan yi jinkiri saboda lokacin akwai tsananin tashi akwai wahala to to a ɗan yi jinkiri tun da lokacin yana da faɗi a kai shi zuwa wannan lokaci da ranar za ta sanyi sanyi sannan sai a tsayar da sallah misali a ce idan rana ta yi zawali ta biyu da fata amma tana da zafi za ka ce a bar sallah sai karfe biyu a yi ta duk lokacin ta kuma duk a cikin muhtari ake kuma wannan ma koyi da sunna ne to sai ka ji wani yana da awar sunna amma yana cewa su ba za su yi gargajiya ba su ba za su yi gargajiya ba su kawai sha biyu da fata sai ya zama an ɗauka cewa sallar sha biyu da ko ta kwata wata gwaninta ce ita ma sai lallai gwaninta ce amma a mahallinta a mahallin da ba na ta ba gwaninta ba a lokacin da aka bukaci a jinkirta sallar saboda tsananin zafi to sai a jinkirta yin haka kuma shine sunna sannan za ka samu wani kuma shi kuma ya tsani yin sallah karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya ko ɗaya da kwata me dalilin sa sai ce saboda yan izala ne suke sallar yan izala ne an ce an taba an ce yan izala sun taba zuwa gai da wani wani sarki a nan sun je sun yi gaisuwa ran sai aka ce an gaishe ku masu sallah da fakar rana amma me mutane suka rasa shine mutane su rasa ilimin lokacin sallah yaushe da lokacin sallah a shari'a kawai irin rana ta gota a kowane gari ne a kowace anguwa ce a kowace aƙida ce in rana ta karkata lokacin sallah kawai yayi don haka idan lokacin sallah karkatar rana zai shiga karfe sha biyu da kwata ko karfe sha biyu da rabi to lokacin sallah ne sai a yi ta lokacin ba aibu bane an yi ta lokacin saboda lokacin ta don haka kowane littafi da ka duba za ka ga sallah azhar tana farawa ne min zawali shams haka aka ce daga karkatar rana kawai ila akhirin kamati zuwa ƙarshen kama da muka yi bayani wato ƙarshen tsawon abu ko in ce ta kafa idan ka auna tsawon in tsawonsa da inuwarsa za ka ga ɗaya ne to idan har inuwa ta kai haka to ya nuna cewa muktarin azahar ya zo ƙarshe zaɓaɓɓen lokacin azahar ya zo ƙarshe to tare da hakan fa lokacin yana da yalwa a ce tun daga lokacin da rana ta ɗan gota inuwar ka ta ɗan gota tun daga wannan lokacin inuwar tana da duwa tana da duwa tana da duwa zai yi ɗaukan ka fiye da awa ɗaya kafin tsawon inuwar ya shigo tsawon ka kisa lokacin sallah lokacin sallah azhar ko ce lokutan sallah ma gaba ɗaya lokuta ne masu yalwa kisa malamin usul suka sanya lokutan sallah daga cikin al'auƙatul muwassa'a wato lokuta masu yalwa domin alwaqtul muwassa a wajen malamin usul shine lokacin da yake ba da damar a maimaita ibada a cikinsa wannan ibada ma'abuciyar wannan lokacin za a iya maimaita ta a cikin lokacin da ya fita ba wannan ana ce masa muwassa'a kaga azhar raka'a hudu ce shin idan mutum ne azhar ya sallame zai iya maimaita ta inda ana maimaitawa kuma a samu sauran lokaci zai iya da haka lokacin ya zama muwassa amma lokaci alwaqtul mudayyaq lokaci mai kunshi shi kuwa shi ne lokacin da ibadar ba za ta maimaitu a cikin lokacin ba idan ibada ba za ta mai nasa cikin lokaci lokaci ya zama mai kunci suna buga misali da azumin watan ramadana azumin watan da ake wuni guda ne azumin to amma lokaci ne mai kunci ne yasa saboda ba zai mai nasuwa shi ɗaya ya cinye wuni ba zai yi aiki ba a rana ɗaya wannan ya sa lokacin ya zama mubayyak lokaci ne mai kunci ta haka hikimar Allah ta san ya sanya sallah tana da lokaci wanda yake watacce mutum zai yi sallah a zahar tun daga lokacin da rana ta karkata lokacin ta ne ga babbe in ya ga dama ya yi ta a yanzu in sha biyu da fata ne in ya ga dama sha biyu da talatin in ya ga dama ɗaya saura in ya ga dama sai ɗaya in ya ga dama ɗaya da kwata in ya ga dama ɗaya da rabi matuƙar inuwa ba ta kai tsawo ba kuma za ka kai kafin inuwa ta kai tsawon kuma ga mun ambaci awa daya wa yake magana awa daya ai kafin inuwa ta kai tsawon sai ka ga an kwashi awanni kusan uku ko sama da haka duk wannan a cikin lokacin a cikin muktariya ce to mutane su fahimci cewa shi muktari shi muktari a cikinsa kowane lokaci a cikinsa lokacin yin sallar nan kawai sai dai mutum ya ji tsoron Allah idan ba shi da wani uzuri da zai hana shi zuwa jami'i masallaci karɓaɓɓen uzuri na shari'a to ya ji tsoron Allah ya yi sallah a cikin jami'i a masallaci sai dai a ce mutum bai yi sallah a masallaci ba amma in dan ta lokaci muktari ne tun lokacin da mutum ya yi sallar ya yi ta muktarin ta wanda ya yi sallar a zahar karfe misali karfe daya za mu ce ya yi ta muktarin ta wanda ya yi karfe biyu za mu ce ya yi ta a muktarin ta babu wanda a cikin su ya fitar da sallar daga muktarin tun daga karfe daya har karfe biyu lokacin yin ta ne har biyu da rabi lokacin yin ta ne har uku lokacin yin ta ne domin a yanayin shekara gaba daya wata goma sha biyu babu wani yanayi da ake shiga wadda la'asar take shiga karfe uku babu shi don haka duk yadda ta kai ta komo za ka samu har zuwa karfe uku muktarin azahar sai dai mutum ya aiwatar da ita kawai dan jami'i a masallaci amma dan cewa wai ya yi jinkiri da yi ta muktarin ta ba duka awwal waqti hada duka wannan farkon lokacin ta dama ce kawai yake da shi sai dai kawai kana iya cewa a idan mutum ba shi da wani uzuri lokacin sallar sai ya shiga sai ya saka kashi ya ta jinkiri ba za a ce ya yi laifi ba amma za a ce ya bar abin da ya fi tunda rana ta karkata masa yana da koshin lafiyarsa yana cikin rayuwa to fa bai san idan yayi jinkirin ne bai biyo baya ba haka abin da ya fi kamata da bawa da sallah ta waje ba kan sai sauke ba amma dan yayi jinkiri a cikin buktari wannan ba a ci masa ne ya da ke sarkun aula barin abin da ya kamata wal muhtaru lil asri muhtari zaɓaɓɓen lokaci na la'asar kuma min al-qamati ila al-istirari min al-samati daga tsawo daga tsawo ila al-istirari zuwa kalfi dan tsawo da ake magana wancan da muka magana ta sana'a za saboda ai ai karba karba suke a zahar al-asr a tsakanin su akwai waqtun mushtarak akwai lokaci da ake kai masa al-waqtul mushtarak wato lokaci da yake haɗuwa tsakanin salloli guda biyu a jihar ta kawo tsayi ya kawo da aka ta karɓa a daidai wannan tsayi kaga daidai wannan tsayi lokacin azahar ne lokacin la'asar saboda azahar ta kawo ƙarshe la'asar kuma ta karɓa to a daidai wannan lokacin wannan ana ce masa waqtul mushtaraka yasa malaman malikiya suka matsa aini suka ce wanda yake so ya hada tsakanin salloli guda biyu waɗanda ake iya hada su to har iya hata ta wannan lokacin sai yana idar da wannan idan ya tar da ikamar wannan ita ma ta faɗa lokacinta suka ce ya fi mutu a kan ka yi su a cikin lokacin ɗaya tsundum ko ta farko ko ta biyu wanda ka je tsundum kana sallar da wannan in ka tashi yin wannan ita ma na ta ya shiga kawai sai ka haɗe suna ce masa jam'u suri irin wannan jam'u suna ce masa jam'u suri bayan jam'u takaddum da muka sani jam'u da jam'u ta'khir to wannan suna ce masa jam'u suri eh jam'i mai kama da jam'i amma a hakika ba jam'i bane kowace a lokacin ta aka yi ta ka kalla ne a zahar a ƙarshen lokacin ta ka zata a zahar farkon lokacin ta da haka kamar jam'i ne kai amma a tura ce ake ganin jam'i amma a hakika ba jam'i bane kowace ta faɗo a lokacin ta to amma yanzu yadda muke da lalatin nan ma na sanin lokacin sallah yanzu yaushe za mu iya maka irin wannan abu ai da wuya yanzu ka samu mutumin da zai iya kiyaye maka irin wannan lokaci wanda yake mai tsananin zurfin ganewa kamar sa to la'asar tana farawa min al-qamati daga wannan kamar wanda an ce azhar ila akhir al-qama la'asar an ce min al-qama tunda dai kaman nan ta hada azhar da la'asar shine istiraki shi ka za ku ga malikiya idan za a yi jamsin ruwa abin da suke so inda su sun tafi akan jamsin ruwa magariba da isha ne kawai ake ba a za da la'asar haka yake a malikiya saboda daga cikin ilolin da suke cikin sa a jamsin ruwa akwai duhu kuma a za da la'asar ku ba duhu don haka a za da magariba da isha ana jamsin ruwa a malikiya to amma sai suka ce a yi jinkirin yin magariba idan za a haɗa magariba da isha to kar a tada magaribar lokacin da aka saba ta yadda a ɗan jira kaɗan nan ɗan jira kaɗan sai yadda in an zo an yi ta ana idar da ita to lokacin ta dama ya kawo ƙarshe ta yi kamar ita sai a yi ta kawai ita ta ce haka yi kamar ita mana yake ilal istirari zuwa sati saboda kun san rana a lokacin da take tasowa duka halittu haka nan lokacin da ake tasowa lokacin ana ƙara ƙarfi ne lokacin da aka raba kuma aka raba rayuwa biyu aka shiga ɓangare na biyu to ana ne ana kuma rauni ne to a lokaci ai Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba to kamar yadda mutum ma haka ne in ya taso a hankali a hankali idan ya raba rayuwar ta biyu to kuma sai komai ya fara komawa baya to haka rana idan ta taso kan da ta taso ba ta taso da rauni tana fitowa za ka iya hango yadda take har da kalle ta amma tana tasowa tana ƙarfi tana tasowa tana ƙarfi har ta fi ƙarfin ganin ka tana ƙarfi har sai ta zo tsakiya in ta zo tsakiya to ƙarfin ta ya ƙare shi yasa nan masu salama ya ce ku sanya ya sallar ku ba ranar ta hunce ta ƙare ƙarfin ta idan ta goce din nan to ƙarfin ta ya ƙare yanzu raguwa za ta dinga yi to ku ɗan jira a zahar idan ta rage kaifi to idan ta karkata din nan to kuma karfin raguwa zai mai raguwar karfin ta shine raguwar hasken ta to daga nan sai ta fara surkawa da ja tana surkawa da ja tana zama yalo tana zama yalo sai tana zama yalo tana rauni haka dai istirari haka istirari shine ta yi fadi ta zama yalo ta surka da ja ba su suke fara kau da ba. To da zarar an ga rana ta canza kala, ta ba da wannan wannan wannan kala mai ja a ciki fari da ja sun haɗu sun gaure sun ba da yalo. To daga wannan lokaci la'asar ta kawo ƙarshe ita kuma muhatti zaɓaɓɓen lokacin da. Wasu malaman na suka suka auna suka ce wannan lokaci na yalo shi ne lokacin da tsinuwar take nunkuwa idan la'asa tana farawa daga lokacin da tsinuwa take daidai da tsawo tana karewa muktarin tana karewa lokacin da tsinuwar ta nunku sai da idan da za ka ajiye tsinke ka kafa shi za ka ga tsawon inuwarsa in za a auna ta da tsawonsa za ta ranka shi biyu domin fadi gudana a wannan lokacin ma za ka ga ta yi fadi fadin da ake nufi sannan wasu malaman na suku suka ce in ka fuskanci in ka fuskanci mafaɗar rana to za ka fi ta a goshinka a wannan lokacin za ka fi ta a goshinka wannan duka alama ce na cewa muktarin la'asar ya kare mala yake wal muhtaru lil maghribi مختارين صلى المغرب كما قدر ما تصلى فيه بعد شروطها غرغدون ما تصلى فيه غرغدون أجن دا أتي صلاة دا أتكين بعد شروطها wa daruriyuhuma ila al-ghurub Allah ya tsallake wal muqtar lil asri min al-qamah ila al-istirar mun yi bayani akai muqtar lil asr daga kama zuwa fati wa daruriyuhuma ila al-ghurub larurin su kuma a jihar da la'akafin ila al-ghurub zuwa faduwar rana to kaga anan malam sai yake maka daruri ya koma darurin su ilal gurubi zuwa faduwar rana abin tambaya anan shine a da yake larurin su su biyu a zaga lasar kenan zuwa faduwar rana to anan za mu fahimci kenan a zahar ma ba ta shiga laruri ba sai wannan lokacin an ka shine a'a ba haka ba idan ka ce a zahar ma baka shiga laruri ba sai da rana ta yi fafi to da ya amfanin karewar lokacin ka da kama sai da amfani kenan ta haka za ka fahimci cewa karewar lokacin ka da kama ana nufin muktarin da ya kare a lokacin ta shiga laruri da zaran la'asar ta shiga a zahar ta shiga laruri amma larurin la'asar baya farawa sai idan rana ta yi fati ita kuma larurin take farawa daga nan sai ta haɗu da larurin azahar su ci gaba da tafiya zuwa faɗuwar rana sai zama larurin azahar ya fi na la'asar tsawo saboda na azahar ya ɗauke tun daga farkon lokacin la'asar har zuwa lokacin larurin la'asar sannan suka ci gaba zuwa faɗuwar rana ana nufin mace mai haila mahaukacin da ya warke yaron da ya balaga mai barcin da ya farka a lokacin la'asar to zai yi azahar ba matsala ko lokacin da rana ta yi fati zai yi azahar ba matsala kuma idan ya yi ya yi ta akan lokacinta tunda larura ce ta kawo shi dama lokacin masu larura ne amma mai zaman kan danci da yashi da wurin yin shayi bai yi ba da gangan a zahar da mahalla aka ta shiga aka duba ba wani uzurin da ya sa ya bar a zahar har zuwa la'asar ta shiga gangan yana zaune yana hamba yana da ya tafi da azhar yanzu bai yi ba to wannan yana da zunubi mai girma ya yi wasa da sallah ta haka ya cancanci Allah ya masa azaba sakamakon wulakanta sallah da yayi ya daga ta daga mukarin ta zuwa laruri ba kuma da larura ba sai har ya tuba zuwa ga Allah amma inda zai yi sallar azhar ta a lokacin la'asar ta ko a lokacin rana tana fadi din to ba za mu ko ba kisa da malam yake ilal gurubi zuwa faduwar rana kenan azhar da la'asar ba ta zama ramuko sai rana ta faɗi a wajen kowa ma da mai larurar da malar larurar gaba ɗaya ba ta zama ramuko sai rana ta faɗi idan rana ta faɗi kan to an shiga dambarwa in rana ta faɗi ba a to kashi ya bushe ba mai ba ka garanti har malaman da suke cewa a rama ba su da garanti cewa wannan sallar idan kayi kayi saboda ba wani dalili na shari'a wanda nuna cewa idan mutum sallah ta wuce shi ta gangan ya rama ta babu kawai ta wuce ta wuce kuma sirrin shari'a ya nuna cewa in lokacin sallah ya wuce ba a wurin shari'a ya wuce ta wuce wannan sallar sai dai a sake lale in kalmar shahada za ta sace ni ko me ma dai ta wuce sosai shi sa mace mai haila idan ta yi haila ba a ce ta rama salloli ba saboda tana hailan nan salloli sun wuce sallah kuma idan ta wuce ba a yi ta ba lokacin kai fita ba a yi ta ba ta fita a lissafi kawai sai ta sake sabon lalai kaga tun da ita ne uzuri ce mai haila aka ce kawai ta ci gaba ba sai ta sake kalmar shahada ba amma mara uzuri mara uzuri inna salata kanat ala almuslimina kitaban mawquta sallah akan mummunai farali ne ne lokaci kirka kuskure kamar da lokaci wuce ba kai ba in rana ta fata mutum bai yi azhar ba bai yi la'asar ba kuma yana cikin hankalinsa yana baligi ne hankali yana cikin hayyacinsa to kawai tsorinsa tsorinsa kawai sai da a ce mace mai haila tana haila sai rana ta faɗi sai bayan rana ta faɗi sai jinin da ya ɗauke ba za ta rama la'asar ba saboda lokacin da la'asar ɗin take existing take tasiri a wannan lokacin ita ba sallah a kanta to ranar tana faduwa to shi ke na mutum la'asar ɗin mata faɗi ranar ta ramawa shi sa fatawar imam malik ta fi inganci game da wanda ya rasa ruwa ya rasa ƙasa lokacin sallah kuma yayi yaya zai yi ibn al-qasim yake yayi sallar a haka ba alwala ba taimama kuma idan ya samu ruwa yayi alwala ya sake ta imam malik yake a'a a fatawarsa shi ba zai yi sallah ba don ba a sallah ba alwala ba taimama kuma in lokacin da ya fice bai samu ruwa bai samu kasa ba ta faɗi ba zai sake ta ba ba zai rama ta ba ta wuce saboda mai saboda ta wuce masa yana sane yana cikin hankalinsa yana cikin lafiyarsa sai ta wuce amma tun da yana da uzuri ba za a ce yayi laifi ba ba zai rama ba saboda ne saboda sallah idan ta wuce mutum a irin wannan yanayi da yake ji yake gani yake da hankali yake da lafiya to in ta wuce shi ba zancen rama ta wuce sai da sake dabara wal mukhtaru lil maghribi mukhtari kuma na sallar magriba qadra ma tusalla bi ba'da shuruqiha gwargwadon abin da za a sallace ta a cikinsa bayan sharuɗanta. Mai sharuɗanta? A ce tsarki, alwala, sanya sutura in ana bukata, fuskantar alkibla da sauran abubuwan da take bukata kafin a yi ta. Waɗannan ayyukan su ne kaɗai abubuwan da lokacin sallar zai iya kamare su. su kada zai jura amma rana ta faɗi da magariba sai da ce sai ta gama kaɗaniya to tsakanin faɗuwar rana da sallar magariba ba kaɗi ba talge ba kwace tuwo hakan nan shi ma namiji ba ɗeba kayan rumfa tattara kaya daga bakin shago shigar da su kulewa baya daga cikin sharuɗan sallah baya daga cikin ayyukan sallah haka da zarar rana ta faɗi ba wani aiki da zai shigo sai na sallah amma zuwa bayan daji yin tsarki yin alwala canza riga ko wando nemo hijabi da sanya hijabin fuskantar alƙibla wannan duk yana daga cikin ayyukan sallah su ne kaɗai lokacin magariba zai iya jura daga nan sai yin ta shi ne abin da malayin yake nufi a nan kaɗai idan rana ta faɗi to lokacin magariba shi ne gurgadan yadda za a yi ta da sharuɗanta to wannan tsawon wannan lokacin shi ne biya lokacin ta yasa wasu malamai suka ce sallah magariba ita wato lokacin ta kuntatacce ne kwarai ba shi da yalwa ba shi da fahim da shi kun ga yadda malam ya faɗa kawai iya lokacin kenan wai duk magariba da aka yi mata waɗannan hidindimin aka kira sallah aka yi alwala aka yi ikama aka yi ta aka sallan ya ka idar to daga yin sallama buktarin ta ya wuce to kaga wanda ya tsaya su kutu ko wadansu abubuwa daban kaga dole zai shiga cikin laruri kenan kuma in su kutu kun nasa ba nan larurin bane kaga sai dai ku ba wal muqtaru lil isha'i bala yake muqtarin sallar isha kuma min mazidi shafaqi ila thuluthi al-layl al-awwal min mazidi shafaqi daga tsoyewan shafaqi waɗanda suka ce a shafafin ahmar jan shafaki koyewan jan shafaki saboda shafakin kala biyu ne akwai a shafakul afkar akwai a shafakul ahmar a shafakul afkar shi ne wato yalo yalon shafaki shi ne wata rana ta faɗi kafin sanar ke sai jajajir wannan kala yalo din bayan faduwar ta ana kuma ta shafakul asfar to dilmiyon wannan kala ba shi da tafiyar makariba ba ba shi da larurin karewar ba shi da shigar isha ba har sai jan za ta juya ta koma jajajir to wannan jan idan akwai alamar sa isha ba ta shiga ba sai wannan jan ya bace gaba daya mafaɗar rana ta yi ta yi duhu ba komai na alamar ja to shi ne isha ta shiga ila sulusin lairi awwal zuwa sulusin dare na farko idan ka kasa dare kashi uku sulusin farko sulusin farko yanzu a daidai wannan lokacin za a ce misali sallar magariba rana tana faduwa karfe nawa shida da rabi kamar da kwata ko shida da kwata alfajir yana ke cewa mutum ya kalla a shida shi kuma sauran kwata ko biyar da rabi ko biyar da rabi kai to idan ka ɗauki shida da kwata ɗin nan kaga bakwai da kwata awa ɗaya takwas da kwata awa biyu tara da kwata awa uku goma da kwata awa hudu sha ɗaya da kwata awa biyar sha biyu da kwata awa shida ɗaya da kwata awa bakwai biyu da kwata awa takwas uku da kwata awa tara hudu da kwata awa goma biyar da kwata awa goma sha ɗaya biyar da rabi awa goma sha ɗaya da minti goma sha biyar waɗannan za ka kasa su kashe uku kaga aƙalla za ka samu awa uku ne ba da rabi za ka samu awa uku da rabi to awa uku da rabi ɗin nan sai ka dawo ka irga uku da rabin farko bakwai da fata takwas da fata tara da fata sai mu kara rabi a kan tara da kwata goma saura kwata sai mu ce a irin lokacin da muke ciki yanzu goma saura kwata na agogo shine zai ba mu sulusin dare na farko karshen muktarin isha goma saura kwata to kaga yanzu nawa ne suna wajen hirar su isha su ya dawo kwanciya karfe sha ɗaya game da filin game da yita yana da kyau mutum idan ya san cewa shi ne jinkirin insha ne to rika la'akari da wannan duk canzawar yanayi ya dinga lissafin yawan awoyin dare ya cire sulutin dare na farko da aukar da isharsa ya tabbatar da ya isharsa a cikinsa shi ne muktarinsa wa baruri kuma ila kulwatil fajr larurin su kuma magariba da isha ila kuma alfajr zuwa cetowar alfajr to anan in kun kula a zahar al'asar an haɗa larurin su nan ma magariba da isha haɗa larurin su to abin da muka faɗa a a zahar al'asar shine abin da muke faɗa akan magariba da isha ba wai larurin magariba yana farawa ne daga larurin isha ba yana farawa ne daga cikin isha daga gidan isha wannan shi ke nuna maka cewa ba kamar yadda malikiya suka faɗa ba ba haka magriba take ba domin a bayanin da muka yi a baya a malikiya magariba shine gwargwadon aukar da ita da sarƙarta to abin da ya rage daga sallamarta zuwa fakewan sababi da isa za ta shiga shi kuma ne shi ma lokacin magariba ne muktari ta karance da ganganci magariba muktarinta yana turawa zuwa lokacin fashe fasewar ta fashe to daga wannan lokacin isha ta shiga to idan isha ta shiga idan isha ta shiga to magariba kuma ta shiga laruri har zuwa sulusin dare na farko idan ta shiga sulusin dare na farko to daga nan ita ma ta shiga laruri kaga sai su haɗu da magariba su ci gaba a laruri larurin su yana karewa idan alfijir ya keto ma'ana kenan da larura idan larura ta ta kau a cikin dare to magariba da ita kan haukarsa da a ce mace mai haila jininta zai ɗauke mata cikin dare ta farka cikin dare kafin alfijir jininta ya ɗauke ta duba ta tabbata jinin ta ya ɗauki yanzu larurin ta ya kau a lokacin magariba da isha dan haka za ta rama za ta yi an fahimta an na zauwa akwai bayanan malamai amma lokacin da muka zo gafar yin wannan bayanin sai mu yi shi cewa da wani gwargwado ne za ta biya sallolin za ta biya magariba da isha ne duka ko kuma akwai abin da za a yi la'akari da shi tsakanin ɗaukewar jinin ta da ketuwan alfijir sannan a ga sallah nawa da za ta haukanta wannan bayanan akwai kuje malaman su ba amma ba za mu yi shi yanzu ba malam yace wal muqtaru lis subhi muqtari na sallah asbahi min al fajr ila al isfar al a'la tun daga al fajr ila al isfar al a'la har zuwa الإفطار الأعلى الإفطار الأعلى شنو واي ورقري واي ورقري wai ba wace kace gari ya yi sha gari ya waye sai da kowa zai hango kowa idan an hango mace za a gane mace ce in an hango namiji za a gane namiji ne amma dai idan ka dubi mahudan rana babu alamarta ba alamarta amma dai gari ya waye to wannan muktarin asuba yana kawo wannan lokaci zuwa gari ya waye za a iya bambanta mutum na miji a cikin hasken asuba wa daruriyuhu ila tulu'i shamsi kun ga aka ce wa daruriyuhu wato asuba ita kadai larurinta ila tulu'i shamsi zuwa hudowar rana daga ina kiran daga wani hasken safiyar daga wani hasken safiyar kuma zuwa rana ta fito to laruri ke da mai bacci idan ya farka a wannan tsakanin to yana cikin larura ba laifi ya sallace ka inda shi ne larura ne mai jini jini ya ɗauke to babu laifi ta sallace ka a wannan lokacin inda larura ne to kafin mu ci gaba bari mu karanta a gurguje hadisin jibril a wanda ya zo shi ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah don ya nuna masa lokutan sallah hadisi ne a ingantacce wanda imam malik ya rawaito shi a cikin muwaffa mai tsawo wannan hadisi shahararren hadisi ne cewa jibrilu alaihi salam ya ga annabi sallama da sahabbai sallah don ya nuna masa lokacin sallah hadisin ya zo daga jaji dan abdullahi radiyallahu anhu أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة Jibrilu ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi don ya sanar da shi lokutan sallah. Fataqaddama Jibrilu sai Jibrilu ya wuce gaba wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalfahu manzon Allah jira da amin kana tabbata gare shi yana bayan jibrilu wannan su kalfar su salama mutane kuma suna bayan manzon Allah alaihi salatu wassalam fa sallu dhuhra hina zalati ash-shams sai sallaci azhar lokacin da rana ta karkata ya ja su sallar azhar wa adahu hina kana dhillu mithla shakhsihi sai ya dawo mata lokacin da inuwa ta zo gwargwadon tsawonsa fa sana'a kama sana'a sai ya yi irin yadda ya yi wato ya ja san ya wuce gaba annabi sallama yana bin sa a baya sahabbai suna bin annabi aka yi sallah fa taqaddama jibril wa sallama khalfahu jibril yayi gaba annabi sallama yana bayan sa wannan su khalfu sallama mutane kuma suna bayan manzo sallama fa sallal asra sai ya sallaci al-asr ثم أتاه حين وجبت الشمس sannan sai ya dawo mata lokacin da rana ta fadi domin alwujubu ana ta masa as-suqut ana ta alwujub faduwa fa taqaddama jibril sai jibril ya wuce gaba wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu manzo sallama yana bayan sa wannan su khalfa rasulullah sallama mutane kuma suna bayan manzo Allah alaihi salatu wasallam فصلى المغرب في صلاة المغرب ثم أتاه sannan sai ya zo mata shi na gaba shafafu yayin da shafaki ya ɓace fa taqaddama jibrilu jibrilu sai ya wuce gaba wa rasul sallama khalfahu manzo sallama yana bayan sa wa nasu khalfa rasul sallama dan mutane kuma suna bayan manzo Allah alaihi salatu wassalam fa sallala isha'a sai ya sallace su isha'a ثم أتاه سنن يزومك حين انشق الفجر يعين الفجر يكيت فتقدم جبريل جبريل يوشي غبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه مازال سلم ينا باينسا والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متعليكم سنا باين مازال الله في يد أمين الله سبحانه وتعالى فصلى الغداة سيا صلى صلى الصبح ثم أتاه اليوم الثاني sannan sai ya zo masa rana ta biyu shi na kana zillun rajulu mithla shakhsihi yayin da inuwar mutum ta zo daidai da tsawonsa fa sana'a mithla ma sana'a bil amsi sai yayi irin yadda yayi jiya fa sallan zuhra sai ya sallaci azhar mana ya wuce gaba irin yadda aka yi jiya kamar in kun kula jiya ya zo lokacin da rana ta karkata yau kuma ya zo lokacin da inuwa ta kai tsawo sun ma a tahu shi na kana zillu rajulu mithla shakhsayhi sannan sai ya zo masa lokacin da inuwar mutum sai kwatan kwatin tsawonsa biyu fa sana'a kama sana'a bil amsi sai masa shirin sallar da ya masa jiya fa sallal asra ya sallaci al-asr thumma atahu hina wajabat ash-shamsu sannan sai ya zo masa lokacin da rana ta fadi fa sana'a kama sana'a bil amsi sai masa irin yadda ya yi jiya farfar da magariba ya yi sallar magariba kun ga wannan ita ce madogaran malikiya cewa sallar magariba ba ta motsawa in kun kula za ta motsa da aka dawo rana ta biyu an dawo lokacin da inuwa ta kai tsawo la'asar ma rana ta biyu an dawo lokacin da inuwa ta ninka amma magariba sai aka dawo ta lokacin jiya faninna jabir yace sai muka yi bacci bayan an dan yi magariba thumma thumma kunna sannan sai muka tashi thumma minna sannan muka sake bacci thumma kunna sannan muka farka fa atahu sai jibril sai ya zo masa fa sana'a kama sana'a bil amsi sai ya mata irin yadda yayi jiya fa sallal isha'a sai sallaci isha'a muka wani abu muka yi bacci muka farka muka sake bacci muka farka sannan sai ya zo masa wato wai a sulusun dare na farko ma har ya ce mutum ya bacci ya farka haka biyu saboda zuciyarsa tana tana tana da kewa da ubangiji ta Allah sai sa baccin ba zai yi nisa ba ba zai tsawo ba amma yanzu wani ai daga yanzu zuwa alfijir ma makaka sai an zo ana ana bubbugan sa ana kaji ta kaji ta ثم أتاه حين امتد الفجر sannan sai ya zo masa lokacin da alfijir ya tsawaita wa asbaha gari ya waye wannan dubu badiyatun mustajika wato saurari sun bayyana sun yi rancak fa sana'a kama sana'a bil amsa sai yayi irin yadda yayi jiya fa sallal gadata sai ya sallaci akuba ثم قال sannan sai yace ma baina hatayn salatayn waqtun tsakanin sallolin nan guda biyu a nan lokaci yake wato tsakanin sallar jiya da ta yau kowace sallah ka duba lokacin da na ma'aikata jiya da lokacin da na ma'aikata yau a wannan tsakanin take kun ga dole kafin da muka yi a baya shi ne fito a hadisin nan yawwa to wannan hadisi ne wanda yake shahararre shi ake cewa hadisin jibrilu akan lokutan sallah kuma shine wanda ya zama jiko a babin karantar da lokutan sallah waɗannan salloli guda biyar kuma za mu dakata daga kan wannan hadisi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan ka kuskure Allah ya bai mana sai idan Allah ta'ala ya kai mu karatu na gaba wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Kemudian kita mesti sama sama kita mana kali ini tadi yang mana mana mau kita mau aku dia dewa mau tu ini dari dia sekarang dah masa boleh dia masa boleh mau beri rasa dia pun tak boleh bahawa dia nak berjalan ini mesti orang berjalan kalau yang kali kali kita mungkin kita berjalan nak nak nak berjalan Idan ba saya ada mungkin aku dah anak tu an ce irin kafa suna cikin tsayawa a ko bakwai da ga kai an da ne ba a tsaya ba a wannan lokaci ba ki mun ka kuma din hamsin da nan kai kaje ka a tsaya ko da tsaya a wannan irin wannan ba ya da mutum ya iya sai dai za a ce ka riga ka fara da mutum haka shi kenan sallah ga wuce shi ne kuma ka san ka da mamman ya bayar wanda ba ruwa tare da shi ba ka tare da shi da zai lokacin sallah ne wuce ga wuce ba yi kuma ba a amma idan mutum ya riga da ya sani kuma ya san halin mota sai ɗauki kafarsa a leda sai ka kulle kafarsa a leda ta yi ba a jakarta lokacin sallah in yayi ka fice ka fitar da hannun ka dafa kai ke noma ka iya kai sallar ka shi ne tambaya da yake cewa ne ne a mota za ka yi ba sai a cikin ba kawai su je kai ke mama kai sallar da ayi da ka samu kanka ko a zaune ne ko ko yamma kai sallar in dai mutum ya samu dama ya alba ko ya yi ke mama to sauran farkon sallah masu sauki ne ya ce su ba wani ne wahala ba sutura ana iya sallar tsirara in zama bayan ba babu yadda za najasa ana iya sallar da najasa ne ma babu yadda za alƙibla ana iya sallah ba alƙibla ba ne ya zama wani zama bayan da waɗannan sharuɗa ne wanda sai da hali mutum ya tsaye in ba hali ne ya yi bai samu kansa sai sa mutum ya tsaya asibiti da ke da wasu bayi za a yi masa alwala ko a masa taimama ya sallarsa haka a cikin kusurwa ko kuma wanda yake da yake wanda yake da ciwon basu kullum a ainihin wasu dubbala tana fitar da ruwa na basu a farki ba ta rabuwa da wani ruwa na ba su a jike yake ta kafa da na jalla ba ya ce aka iya haka za a yi ma'a aura ko ya yi kuma ya yi sallah a haka a nan da ba za ta hana cikin sallah ba ko da yake kwanta gadon asibiti yana sallan sama kafarun da suna gudu kanta yana arewa daga wannan a haka zai sallar ba bukata ta yi sallah a haka zai yi da haka waɗannan sharuɗan bai kankan aljibla sutura najasa da sauransu sharuɗa ne waɗanda su samun dama ke sa a ɗauke su rashin samun dama ke sa a ajiye amma alwala ta mama su kan dole ne sai da ɗaya a sallah in ba ɗaya a cikin jin nan to sai dai a bar da yin sallah ina so a yi bayanin musamman kallon drama da fim sannan kuma sun ko akwai ire-iren dramu da fim da za a iya cewa ba da yin ganin ni ina ganin cewa a matsayin mutum na musulmi akwai wani abubuwan da za ka da tambaya a kan halatta da kurin halatta wani ya zo wajen mazan sarma ya ce masa ya ce masa ka zo ne ka tambaye da aikin gini ya ce kwarai haka ne ya ce ki tafi kalbaka tambayi zuciyarka a matsayinka na musulmi mu mu yi zuciyarka ba tana da tana ita ma ma'aurarci tambayar me ya hukunci kallon drama da ta ta ko ba ba ta ko ba inda kallon drama a bikin ne da an kafa a masallaci ko ba ka da an kafa a makarantun Qur'ani ana kallo ko a bude makaranta kan da ko makarantar koyon fim iyaye su ta biyan kuɗi ce masha Allah ya wuna ya ya fara cikin amma ka ga mutane wasu da duka abin ciki gani wannan haka su wannan wasa ne idan ya haɗa tsiraici ya haɗa ganin ganin ajani ya haɗa da kaɗe ya haɗa da rawa to wannan wannan ba a ce haramu idan ku duk babu waɗannan abubuwa ne irin nan abun dariya ba tsirrikin mata a ciki ba rawa ba kiɗa ba zaki ba cin zarafi ba albasha kawai abin da irin na irin barfanci ne irin da yan abin da ya suke to wannan ya zama abab ya zama wasa wanda mai adal ya ce ya haramta wa mukallafi al'abab wasan banza ya zama wasan banza Ake malam cin aski aski ‘yan gashin da suka fito a haɓar mutum balin mutum zai iya ko da da nufin aske su ne don yesu na a baka wa ya kan aske ma su a baka a fashi yadda ka gani in Allah ya kawo su kawai ruwa mafi da kuma yi sai ka gyara ki kawai gyarawa ba na cirewa ba kawai ka dinga sa kun kana gyarawa su kenan shi ba dayin ba komai ne dai in lalle lallan ma sai in yayi farfara ne farfara sai a yi maka lalle amma ka yi kokura ma ka bace kawai da ya tashi da kawai babu babu wanda ne eh wannan yace malam mutum idan yayi sallar walaha raka'a goma sha biyu a rana mutum zai iya yin wasu nasir filin a wannan rana ko kuwa a ita walaha na raka'a takwas aka samu daga raka'a biyu zuwa raka'a takwas haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai har sha biyu ba amma ba a hana wa mutum ya sallah ko raka a biyu da shi iya ba a lokacin da ya halatta a yi sallah kan da mutum da lokutan da bai halatta a yi sallah na jira ba sannan kuma malam matafiyi zai iya yin nafila ko kuma tafiyatul masjid zai iya mutum ya ga dama mu zai ana amma da mutane ta kuma yin cewa da zan yi nafila aza na fika bayan mutum ya yi zai ba da zai iya yi shi shi ta kabbaru hakkin Allah ne ya yi maka rangon nafila kuma kai ta sa kanka in ka dama to dubu ba amma da shi dai Allah na da ya wajen maka ya rage maka shi ke in mutum yana da alwala ya ci wani abu ya yi sallah ba tare da sutura baki ba ya matsayin sallar ba ne ko ba mu da sallah sai dai in yayi sallah yana da alwalaki to sai a ce ya yi ci a cikin sallah haka ci a cikin sallah kuma yana karfa da sallah amma in ba ya yi ci a baya ya yi ci a baya yana da lafiya cikin sallar ba ne babu komai ba ta aka ce mutum yana da lafiya ko sutura baki ba a nan dai gama idan kuma kulla da yanki da mutum kafin ka karɓi kuɗin abin da ka sayar masa sai kake ka fasa wajen da ka amince inda ka amince ka sayar dole sai dai ka karɓi kuɗin ka sa ka sa ka saya abunsa in kana so ko ka ba shi riba ka karɓi kayanka to asali a shari'a idan aka yi cikin abu ciniki shi ne na tsaya na tsayar maka wani ke ciniki a shari'a ciniki ya kuma na tsaya na tsayar maka sababin a lokacin an bayar da abin da aka saya ɗin ko ba bayar ba a lokacin an bayar da kuɗin ko ba bayar ba in dai aka ce na tsaya in dai ce na tsayar maka ko na tsayar maka in dai ce na tsaya to daga wannan lokacin ya kuma sai dai idan suna da wani sharafi to tunikin zai tafi akan sharafi sai suka ce zuwa kwana uku to kwana uku idan kai kuma kuma ba su tabbatar da tunikin ba to ya yi amma idan ba su sa wani sharafi ba kawai na saya na sayar maka aka rabu a haka to tuniki ya kuma ba hali ne sayar wannan yake karfe da shi a wani bai halarta har sai ya nemi yardar abokin cikin in ya amince masa ya roƙi shi cewa waye mutum da ya ce aka waye shi ke wani ana kuma kala ya halarta sannan mutum zai iya karɓan abu a matsayin baraki ya sayar wa wani riba ya bai wa mai kaya adadin da ya ba shi barakin a hannun ta magana a kan wannan idan ka karɓi kaya a wajen wani ko ɗayan biyu ko dai ta ya kai kayan ka ne to wannan ya halatta ka je ka sayar da ɗari ba ko da ko ba ki da karɓa ko da baka biya kuɗin ba idan kayan ka ne ya halatta ka je ka sayar da ɗari ba shi ko yana buɗe kuɗin ba idan kaya ya lalace a hannunka kayan ka ne ya lalace idan ya baka kayan ka ne ya baka to a nan ya halatta ka sayar da ɗari ba ko kuma a ce kayansa ne ba naka ba sai da in ya maka kayansa ne ya maka in ya lalace kayansa ne ya lalace to a daidai wannan lokacin ba da farashi tsakanin da in ya baka farashi to farashin kayansa ne in ka je ka ci ba a kai ka ci hawa sai dai biya ka ladan sai biya ka ladan biyan lada kuwa ko dai ya ce ko dai ya ce idan aka samu riba za a kasa kashi uku kashi biyu nawa kashi ɗaya naka ko kashi biyu naka kashi ɗaya nawa ko kuma ya ce ka je ka dawo idan ka dawo zan biya ka kaza wannan ko an sayar ko ba a sayar ba kana da wannan mubadi to wannan babu babu aiwa amma dai wannan tsarin da ake tafiya kai baya a ina neman ƙarin bayani a kan wannan hadisin na samu karo ana aisha radiyallahu anha annaha su'ilat an kana musallama yusalli duha qala la illa an yamina min masjidi da kuma ma ra'aytu musallama yusalli qattu subhata duha wa inni lam usabbihuha wa hadisi ne guda biyu daga na aisha an tambaye su shi manzan su kuma yana sallar wada ha ta ce a a sai dai idan ya dawo ne daga tafiya sai ya yi. sannan kuma a hadisi na biyu ce ban ga manzan da sallama ban taɓa ganin sa yana sallar walaha ba ni kuma ina yi shi ne yadda ya samu karo tsakanin waɗannan hadisan to haka nan malamai suka ambaci wannan hadisi da tattaunawa a kan kuma na ɗan dogon bayani a kan karatuna na masallaci ya ɗauki da kuma da magana a kan sallar walaha ba na tsammanin yana wani nesa da samu mai ɗaukar karatun Muhammad Rabi ya ba ka kaje da sababu. wannan yake ina so a warware mana wannan matsalar ina da kanwa tana da aure amma ba ta saka haihuwa ba kuma ba ta jinin al'ada akai akai takan yi wata shida wani lokaci ma shekara daga da jini ba to yanzu auren da ya mutu yau ta fi goma malam yaya inda ta za ta kasance to idan mace tana jinin haila to inda ta shi ne lissafin jini idan jini ya zo mata ya ɗauke to tsayi ɗaya idan jini ya dawo ya ɗauke tsayi biyu idan jini ya dawo ya ɗauke tsayi biyu ko kuma a wajen masu lissafin ƙarfi idan aka tafi da tana ƙarfi sai ta ga jini ƙarfi da ya wuce jinin nan ya ɗauke sai sarki wani jinin ya zo sarki biyu ya wuce jinin nan ya ɗauke sai sarki jini na uku ya zo to sarki na uku ya wuce daga nan tana iya kai aure